وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرنق وتنسفر شكرا تدبو إيدة إريه da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da sha tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya za mu ɗora a kan inda muka tsaya cikin karatun wani littafin albarka na sayar bukari wanda yau insha Allah za mu tashi a babu ƙolin lahi ta'ala wa zallalna alaihimul gamam ko? نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال مجاهد المن الدولة والصلو الطيب قال حدثنا أبو الآن قال حدثنا سفيان عن عبد المال عن عبد الملك عن عمرو بن قريش عن عمرو بن قريش عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمة من المني وماؤها شفاء للعين باب وإذ قلنا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقوله حتة وقوله حتة وقولوا وقولوا حتة وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وتزيد المسلمين رجلا واسعا كثيرا قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قيل الذي قال قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظه فدخلوا فدخلوا يلحقون على اصحابهم فبدلوا وقالوا حفظه في حبة وقالوا حفظه حبة في شعر في شعرة
نعم wannan imam bukhari ya yi babi wa zallanna alaihimul ghamam fadin allah ta'ala a cikin suratul baqara وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون sai fassara mana wasu kalmomi a cikin ayar akwai almannu almanu wato shine samga um, kamar shine uh, wani ruwa ne da Allah ya ta zubo musu shi haka kamar ruwan zuma ana ce da shi darba wani abu ne mai zaƙi Allah ya ta saukan musu da shi sai su rinka taransa su sa kwanuka suna tara salwa kuma tsuntsu ne shi yasa ya ce as-salwa at-tayru almanu samratun wasalwa attairu ga nama ga kuma ainihin wato zaƙi wani abun sha a ci naman a sha wannan zaƙin abun mamaki duk daga sama Allah ya musu ruwan samansu a ce a maka ruwan saman kaji gasassu su ta zubowa ka ɗauka kai ta ci sannan kuma ka sa kwanukanka iya yawa kamar yadda ake ruwan sama ka rinka taron wani abu na sha kamar a ce zuma ko wani abu makamancin wannan wannan fa baiwa ce da ni'ima da Allah ya musu su banu Isra'ila irin wacce bai taɓa yi wa wani ba dan mai dan su ba Allah ta'ala amma ina duk da haka sai da sai da suka karyata Allah suka karyata annabawan Allah suka rena wannan tallafi da ubangiji ya musu suka suka suka suka suka ci suka sha suka keta dokar Allah ta'ala wa zallanna alaikumul ghamam Allah ya ce mun saukar muku da girgije muka yi muku inuwa shine zallanna al-ghamam din ana nufin girgije ne muka yi muku wato inuwa muka raba ku da rana sannan muka sauka muku da wannan abinci da abin sha wa anzalna alaikum almanna wasalwa muka ce da ku kulo min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadada tsarkakan da muka azurta ku Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna suka isi suna ganin kaman sun zalunce mu ne Allah ya ce ba mu suka zalunta ba kawo kansu suka zalunta sakhara Allah ta'ala lahumus sahab Allah ya sauƙaƙa musu ya halatta musu ko ya yassare musu wannan girgije wanda zai ba su kariya daga zafin rana a lokacin da suke cikin wannan ti da arba'in sanatan ya ci huna fil ardi shekara arba'in suna cikin ɗimuwa da rudu a bayan ƙasa wa anzalna alaikum almanna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun to shine malam yace qala mujahid almannu samgha wasalwa at-tayr wa ibn abbas fi ma rawahu ibn abi hatim yace almannu yanzilu ala shajaratin fayakuluna minhu ma sha'u a wata riwayar abdullahi dan abbas wannan almannu din samgha din Allah ya ta saukan musu akan bishiya su ta amfani da shi suna ci suna sha iya lokacin da suka ga dama sai kawo riwayar sa'id bin zaid Allah ya da shi ya ce manzon Allah sassan yana cewa alkam'a shi ma min alman alkam'atu shi ma yana daga cikin alman wa ma'uha shifa'un lil ayn ruwan wannan abin da ake ce da shi kam'a din to magani ne na kambun baka magani ne na kambun baka alkam'u din wani abu ne da yake wato wani abu ne da yake tsirowa ba tare da an shuka shi ba ya tsiro ba tare da an shuka shi ba kuma ba a masa wata wahala wajen noma shi ko gyara shi wani tsiro ne to shi ne annabi ya ce shi ma yana daga cikin alman ɗin da Allah ya ba su kuma ga maganin wannan abu magani ne na kambun baka wa ma'uha shifa'un lil aini wasu suka ce ana amfani da shi kamar kwalli sai a rinka shafawa a ido ya tahilu bihil insan mutum ya rinka shafa shi kamar a idansa to zai taimaka masa wajen magance wannan ciwon ko kuma kambun bakaɗin akwai kambun baka a shari'a abinda ake nufi da kambun baka shine wato Allah yakan halicci wani yanayi a tattare da ɗan adam ba lalle shi ɗan adam ɗin ya iya fahimtar abun ba kamar misalin wasu za ka ga in mutum ya ga abu ya yi sha'awar wannan abun ya buɗe baki ya yi magana dangane da yabo akan wannan abun to abun su ya samu matsala yanzu kamar misali ka sayi mota mai kyau sabuwar mota ko wata mota mai kyau idan mai kambun baka ya gani ya ce kai motar nan ta yi kyau kai motar nan ta burge ni to in dai bai ce ma sha Allahu tabarakallah ba to in Allah ya sayar da motar nan sai ta shiga matsala ko kana tashi ka je wani ya buga maka a lalata kyawun nata ko kuma ka je kai ta kulla alaka da ziyarar gareji akai-akai ga ta da kyau a ido amma ta shiga matsala ko ka je kai haɗari ko wata dai musiba ya same ta to wannan ba wai sai akan abin hawa ba ko dabba ce ko tinkiya ce mai kambun baka yi ganta ce ka amma wannan tinkiyar fa ta yi to insha Allah wannan tinkiyar in ba a ci sa'a ba da gudawa za ta ƙare ta ta ciwo ta ta lalacewa to yana iya faruwa ma akan mutum shine mutanen mu Hausawa suke cewa ai wani ai maye ne ai wani maye ne wani yana da maita ai wane yana cin mutane to shi mai kambun baka in ya ga abu ya yi sha'awar sai so shi in dai buɗe baki ya ce kaza to wannan abun sai shiga larura to shine ake so kullum idan mutum musulmi ya ga wani abu ya ƙayatar da shi ko gida ne wani ya gina ko abun hawa ne in ka gani sai ka ce masha Allah tabarakallah kai ai wani abu mai yayi kyau masha Allah kana yi kana dorawa da masha Allah to shi wannan masha Allah shine shine wato wato wato shine shine zai karya dafin kambun baka din cewa masha Allah tabarakallah ba shi yasa a Hausa ma mu nan ake cewa tubarkalla ba idan mutum ya ga abu ya burge sai shi ka tubarkalla tubarkalla tubarkalla din ai tabarakallahu ne ai shine ba shi ya juya shi ya mai da shi tubar tubarkalla ai ai ai tabarakalla ne kaga wannan zai nuna mana tun asali iyayenmu da kakanni suna suna fahimtar a karatu an yi musu bayanin wannan wato irin waɗannan abubuwa ɗin makarinsu shine faɗin masha Allah tabarakallah to yanzu gaskiya an daina cewa tabarkalla ɗin ma ba a fiye faɗa ba kawai sai dai mutum ya ga abu kawai ya yabe shi to shine ake samun larurori ga in yaro ne ya samu ciwo ko na makamancin wannan ko yaro ne karami ɗan yaro haka yaro in dai mai kambun baka ya gan shi ya ga ya birge shi ya ga ya masa in dai bai ce masha Allah tabarakallah din nan ba to yaron nan sai yayi ta gamuwa da ciwuka da larura to shine anan annabi yake cewa wannan ruwan kam'a din um, shi ma magani ne na wannan wato wato al'ayin din to sai ya ce kuma kafin nan to yanzu ya matsalan maita kenan shine malamai suke cewa babu wani abin da ake ce da shi wai maita wai wai wane wai maye ne ai ya kama kuruwar wane ai ya ci mutum to da ya ci mutum gasa shi yayi ai wane maye ne cin mutane yake yi to mutum nawa ya cinye da ya cinye su soya su ya ko dafa su ya ko me yi wai ya ci kurwa to me kurwa menene kurwar mutum sai a ta kirkirar wasu abubuwa a gina a gina abin da yake ba daidai ba ne akan haka wata rana na je wa'azi adamawa sai wata mata sai ta zo da sassafe haka mun yi karatu da daddare sai ta zo ta ce don allah ta zo ne a ce maka mata yanzu tsohuwa ce ita ta yi shekaru tana da 'ya'ya da jikoki amma 'ya'yanta sun guje ta jikokinta sun guje ta an kala mata sharrin maita ta ce in sun samu dama ma za su iya kashe ta tana cikin wani yanayi ta rasa yadda za ta yi a duk unguwar zama ya gagare ta duk inda aka ganta sai a ce ai maiya ce hatta 'ya'yanta da ta haifa ma sun yadda da wannan tunanin cewa wai ita maiya ce wai ka duba fa gargajiya ka duba tsiya ta ce to ita bata gane ba me wannan maitan ita bata taba kashe kowa ba haka kawai idan an ga mutum ko wata mace ko wani mutum haka sai a liƙa masa a ce ai maye ne kawai sai ga ana cikin tsoronsa ana ana ƙaurace masa kuma abin mamaki yayan nan an kira su an kira su an kira su cewa wannan abin da suka yi wa mahaifiyarsu ba daidai ba ne kuskure ne sun ƙi yadda sun ce ai uwarsu ta zama mayya wadda ta haife su eh to su ma kaga sai su sun zama mayu kenan a wajen hausawa sai a ce ai gidan su ne gidan mayu ne ai to me mayi ka ritsa mutum ka tambaye shi ya gaya ma me maita din na akwai tsafi akwai tsafi akwai matsafa ana yin tsafi wannan wani abu ne daban ba mu kore samuwar tsafi ba amma dai wannan maita da wannan ma'anar da ake faɗa to galiban wasu ana cutar da su ne kawai kuma yanzu yanzu mutum ya ga dama sai yanka ma shari'a ce ai maye ne ai ba gan shi da manya-manyan idanu yana zara ido ba Allah ya sauke to shine amfanin mutum ya je karatu ya je makaranta ya rinka sauraron ilimi kada mu zo mu yi ta rayuwa muna cutar da wasu mun sani ko ba mu sani ba gaskiya to sai ya ce na'am eh na'am eh kwarai kuwa neman ka suke zama da su kansu wannan su zama mayu su zama kansu da wannan yanayi ko sanar su shayar da yayan su kan wannan tsari na wannan tsari na tsafin yawa su kansu ba a kare da shi ne mai ta eh na gargajiya yawa mun ba shi ba shi tsafi ma'ana tsafi ne sai suke suke suke ce da shi maita amma dai wannan kan baka da in dai an ga mutum yayi wannan to ba za a ce da shi maye ba tun a cikin sahabbai ma akwai a shi yasa ma annabi ya ce me maganin kambun baka in aka ga mutum mai kambun baka ne idan ya yi wa wani ya gamu da matsala to sai a sa ya yi alwala a tare ruwan alwalarsa shi mai kambun bakan duk ruwan da ya na alwala gaba ɗaya sai a ɗiba sai a yayyafa wa shi wannan mara lafiya sai ga ya tashi ya miƙe wannan ya zo a hadisi ingantacce Allah gane da mu sai kuma faɗinsa tabaraka wa ta'ala da ya babi wa izkunna wa izkunna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين katina inda muka ce wa muka ce ku shiga wannan alƙarya alƙaryar ana nufin baitul maqdis ne kalmar ragadan ana nufin wasi'un kasir duk abin da aka ce ragadan ana nufin yalwatacce abu mai yawa muka ce da su ku shiga baitul maqdis ku ci daga cikin wannan gari iyayen da kuka so ragadan wasi'an a yalwace Allah ba su abinci ya ba su abin sha wadkhulul baba sujjada amma in za ku shiga garin ku shiga wato alƙaryar kuna masu sujjada in an ce sujjada wato sujjadan anan ana nufin masu sunkuyawa kenan ku sunkuyar da kawo kanku duk da cewa a luga in an ce sujjada ana jam'i ne sujjadan jam'i ne na sajid jam'i ne na sajid ana nufin masu kusun kuyar da kawo kanku kuna yi wa Allah godiya saboda Allah ya fitar da ku daga cikin wannan rudu na shekara arba'in da kuka yi sannan kuma abu na biyu wa ƙulu hittatun hitta ku rinka cewa hitta in an ce hitta mana ya Allah ka kankare mana zunubanmu daga hatta ne Allahumma hutta anna khatayana wa qulu hitta hutta anna khatayana ko hutta anna zunubana wato hattatan ko hittatan ya Allah ka kankare mana zunubanmu ku rinka faɗin haka naghfir lakum khatayakum to mu kuma za mu gafarta muku zunuban naku ko laifuffukan naku bi sujudikum wa du'aikum kenan ku shiga garin kuna masu rusunawa shine sun kuyar da kawukanku sannan kuma ku rinka cewa hitta hitta wa sanazidul muslimin sannu za mu ƙara wa masu kyautatawa lada bisa lada abin mamaki waɗannan mutane banu isra'ila ne ake magana a kansu sun yi shekara arba'in suna cikin wannan rudu cikin damuwa cikin yunwa cikin yawo ba san inda za su je ba na gaya muku a karatu sai su yi ne su kwana suna tafiya in gari ya waye sai su gansa a iya inda suke to da Allah ya kawo musu ƙarshen abun sai ce to ku shiga garin baitul maqdis ga can garin muna so ku sunkuyar da kawukan ku rusuna ku nuna wa Allah kuna cikin laifi kun rusuna wa ubangiji ɗaya kenan sannan ku rinka faɗan kalma laifin da kuka yi a da Allah ya jarrabe ku da wannan fitina shekara arba'in to ku rinka cewa hitta hitta hitta da suka zo malam don tsabar su saba wa Allah Allah da hikima irin tasa ƙofar da za su shiga ta garin sai aka yi ƙasa da ita aka saukar da ƙofar garin ta yadda ba yadda za a yi mutum ya shiga a tsaye don Allah ya san taurin kan banu Isra'ila za su iya shiga garin nan ba sun kuya ba ƙofar sai aka yi ƙasa-ƙasa da ita yanzu ƙofar shiga masallacin nan in aka yi walda aka sauko da ita ƙasa rabinta ai dole in ka zo za ka sunkuya kaga ai ka risina to daman risinawar ake so su yi ka san me suka yi kawai suka ce a kawai sai suka shiga da jan duwawu an saukar da kofar da su sunkuya su bi dokar Allah Allah ya ce a sunkuya to ba za su sunkuya ba shine fadakhalu ala ustahihim ko astahihim suka shiga suna suna suna duka yazo akwai usta akwai asta suka zo suna suna wannan suna jan duwawunsu ka duba shedanci na banu isra'ila wato kaga dai risnawar dai ba su yi ba to saura kalmar hitta ku rinka cewa hitta ku shiga kawai sai suka zo suna cewa hinta hinta hinta fa alkama ne hinta maimakon hitta sai suka canja kalmar su ba za su ce hitta ba hinta hinta yahudi kenan malam ai ba muguwar halitta irin irin yahudawa ai ba su da kyau akan janibin ubangiji su ne halittar da suka rina Allah suka keta dokar Allah ka duba wancan ni'imar da aka ce an musu ana saukan muku da nama da abinci daga sama ba ruwansu da girki ba nama ba ka duba yadda nama yake da daraja an musu ruwan nama ga ga ga ga ga kuma nama mai daraja ba wai ma dukan nama ba yan shila yayan kaji da yan abubuwa masha Allah wanda ba sai ka kashin ma in ka afka shi zai wuce gaba daya suka karyata suka karyata wannan suka ƙi su karba kuma Allah ya ce su yi wannan annabi Musa ya sha wahala shi sa manzon Allah yake cewa wata ran aka bata masa aka yi masa ba daidai bai ji ba daɗi ya ce ya ce rahimallahu Musa Allah ya ji gan annabi Musa laqad udiya aksara min hada fasawar an cutar da shi sama da haka yayi haƙuri ba abinda ba su yi mai ba suka masa sharri suka ce ai abin da yake sa yake rufe jikinsa ka duba fa ina so ku gane wannan tarihin shi ma me yasa yake rufe jikinsa me yasa yake lullube al'aurarsa me yasa yake suturce jikinsa ai ciwo ne da shi ta ƙaba yana da ciwo ne al'aurarsa ciwon ƙaba yana da kumburin al'aura to baya so a gani shi yasa yake rufe jikinsa kaga tun da can dama yahudawa su abin da suke so tsiraici shi yasa za a gansu tsirara ka ga mutum yana yawo daga shi sai gajeren wando sai shekara uku a raka matan su kaga tsiraici ba su damu ba to wannan tsiraicin shi suke ta gadan mana mu cire suturar da Allah mana me yasa aka ce sutura rufin asiri ka suturce kanka mu hatta kanka ma sai ka sa hula ka saka riga ka rufe jikinka ka saka wando ka daure al'abunan al'aurarka to su tsiraici birgewa ce wata rana annan musa yana ya shiga wanka yana, cikin ruwa kamar kogi haka yana wanka ya ajiye kayansa a, kan wani dutse saboda allah ya wanke shi ya wanke shi ya wanke shi daga zargin da suke masa ya shiga yana wanka sai dutsen nan ya tashi sama ya tafi da kayan yaya zai ai dole dai ya fito daga wankan ya fito daga wanka ya ɗauki sandansa ya ruga da gudu yana bin dutse ya yi sama yana saubi ya hajar saubi ya hajar kayana ya kai dutse kayana tsaya in ɗauki kayana to wannan tafiyan da yake yi yana bin dutsen zai ɗauki kayansa dutsen sama fa ya tashi to kaga dole al'aurarsa bayyana to sai suka ga al'aurar tasa suka ga babu wannan Allah ya nuna musu babu wannan zargin da suke yi wa shi annabi Musa dan dai Allah ya wanke shi su yadda su karbi da'awarsu su karbi sakonsa amma duk da haka sai kuma suka da kulla wani sharri ga baki ɗaya rayuwarsu sharri ne da makirci ya yi ta fama ya yi ta wahala kar ku manta mun yi karatu duka da ku lokacin da ya tafi ya je ya karbo a taura a gurin ubangiji kafin ya dawo suka canja addini su da aka ce su bauta Allah suka dawo suna bautan dan maraki kai da kake bauta Allah aka ce ka bauta Allah ka zo kana bautawa dabba ya zo ya tarar da su a haka kuma a hakan ma fa ya ma bar musu fa dan uwansa Haruna ya ce ya kula da su amma ina banu Isra'ila suna da wahalar sha'ani eh amma amma Allah Allah mun gode maka Allah mun gode maka kuma ga su da wahalan gane abu taurin kai a gurin bayahudi shi fa bayahudi kowa bai iya ba shine daidai kowa duk wani abin da wani zai yi wani abu bai iya ba shine daidai kana ganin sunan shi yasa yanzu a duniya kuma ka duba su suka fi kowa karanci duka duka yahudawan duniya ba su wuce a irga ba amma su suke juya duniyan nan gaba daya da ƙasar musulmi da ta kafiran gaba daya hatta ƙasar kafirai waɗanda ba yahudawan ba dole yahudawa suke bi saboda amfani da fikirarsu kurin ta duniya da jagorantar duniya shine burinsu to abin tausayi shine mutum musulmi ya watsar da wahayin da Allah ya masa ya zo yana bin waɗannan ƙasamun mutane da makiya Allah ne makiya annabawan Allah ga kashe annabawa babu waɗanda suka kashe annabawan Allah irin yahudawa sun kashe da yawa annabi fa ko guda ɗaya aka kashe ai akwai matsala ballantana annabawa da yawa suka kashe to shine suka canja qala haddathana muhammad قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك دقى معمر عن حمام بن منبه دقى أبي هريرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا an ce banu isra'ila su ne dai waɗannan ku shiga babi ƙofar garin baitul maqdis kuna masu rusnawa shine sujjadan wa qulu hitta kuma ku faɗi wannan kalma ta hitta ana nufin Allah ka yafe mana fa dakhalu yazhafuna ala astahihim sai suka zo suna tafiya wato suka shiga suna suna jan duwawu maimakon su yi su yi abin da aka ce su yi sai suka shiga suna wato suna suna jan duwawu wariki na kenan aurakihim ala aurakihim suka canja kalmar suka canja sujjada ta zamanto az-zahf daga sujjada ko daga sunkuyawa suka zo jan duwawu sannan ita kalmar hitta din ita ma suka canja ta suna cewa habbatun fi sha'ara habbatun fi sha'ara a wata riwayar hinta shine habbatun fi sha'ara alkama an umarce su da su kankan da kai ga Allah da aikin jiki da kuma zance na baka kuma su yi itirafi da zunubinsu sai suka saba wa Allah gayatul mukhalafa iya haƙiƙanin sabawa to shine Allah ya ce a can fa anzalna alal ladina zalamu rijizan minas sama'i bima kanu yafsukuna sai muka saukarwa azzalimai waɗanda suka yi zalunci muka saukar musu annoba ita ce rijizan dalilin wannan tsiyar da suka yi malam da Allah ya zo yi musu azaba sai ya saukan musu da wannan annoba daga sama kamar yadda aka saukan musu da nama da darba daga sama to kuma yi kuma aka yi musu barin azaba annoba ce daga sama saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci da fita daga yi wa Allah da an ce a lokaci guda da wannan annobar ta zo musu sai da mutum dubu ashirin suka mutu bugu ɗaya daga gudawa tsuguna je ka ban ɗaki ka dawo sai mutuwa amai gudawa amai gudawa wata wani ciwo ya kama shi ciwon kaza mutum dubu ashirin da wani abu da hudu suka yi ta mutuwa su da kansu suka ga cewa kai wannan fa mutuwar ta yawa ka san akwai mutuwar da idan ta zo ka san ba normal mutuwa ba ce akwai ta jarrabawa eh wallahi malam in Allah ya ga dama sai sako wata cuta duk wanda ya kamu sai ya mutu duk wanda ya kamu sai ya mutu kaga ciwon sauran nan malaria nan Allah ya ga dama zai iya juyar da ita kawai da ka kana hawa malaria zancen ka ya kare ka tafi kawai ga amai da gudawa amai no is normal ai akan yi amai akan yi gudawa amma in Allah ga dama sai mai da ita annoba duk wanda ya kama amai gudawa kafin a je asibiti ya mutu mu ma nan sau nawa yake faruwa an yi ta yi so annoba ce Allah yakan sauko mutuwa don a yi wa mutane wa'azi in ka samu ka ɗan tsallake to ka daɗa kimtsawa mu je mana
وقوله من كان عدوا لجبريل وقال إنما جبر جبر ومنك وفر عبد قيل عبد الله قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع عبد الله قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا قال حدثنا عبيد عن انس قال سمع عبد الله بن سلام يكذبهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في الحرب يختلف فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني سائل عن كلام لا يعلمكن الا نبي فما اول اشراف الساعه وما اول سؤال اهل الجنه وما
ينزئ وما الولد ينزل الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني أخبرني بهن جبريل آسفا قال نعم أخبر جبريل
قال قال- نعم قال جبريل قال نعم قال ذلك عدو يقول من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك في ذكر الله أما أما أول أشراط الساعة فنار تهشر الناس من المشرق إلى المغرب الله أكبر وأول وأما أول أعداد أهل الجنة فزياد كبد قوت وإذا سبق الماء الرجل ماء المرأة نزعت ن- نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله Mm.
يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بالإسلام قبل أن تسألهم يبخ- يبخ- يبخ- يبخني يبعثني فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الرجل عبد الله فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام فقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله Mm. wannan ah, ya kawo hadisin am, riwayar am, abdullahi bin salam anas an malik ya ruwaito ya ce ya ji abdullahi bin salam yana faɗa abdullahi bin salam wani babban bai yahude ne allah ya masa arziki da musulunci ya zama sahabi babba to shine yake ba da labari a musuluntansa bari ku ji bari ku ji yahudanci malam ku ji sharrin sharrin ba yahudi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ya zo madina ya tarar da yahudawa suna suna yahudancinsu suna addininsu na yahudanci ya bi su a hankali don ya rinka nuna musu abin da yake daidai masu musulunta su musulunta masu munafurci kuma suka ci gaba da yin munafurcinsu suka shiga rigar musulunci a zahiri amma ƙarya suke yahudawa ne irin su abdullahi ibn ubay dan salul kenan da sauransu suka kulla alaƙa da kafirai don su yi fada da musulunci anas dan maliki ke cewa abdullahi bin salam ya ji labarin zuwan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi fi ardin yaktarif a lokacin shi yana gona yana tsintsintan 'ya'yan itace shine yaktarif yajni simar kenan al-ikhtiraf a larabci mutum ya je yana ciran kamar ɗan mangwaro ko goba ko kuma dai dabino ko wani abu makamanci wannan tara 'ya'yan itace shine ikhtiraf yaktarifu sai zo gurin manzon Allah fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan shi Abdullah bin Salam sai ce ina so zan tambaye ka akan abubuwa guda uku inni sa'iluka an talatin ma'ana inni sa'iluka an salasi masaila zan tambaye ka matsaloli guda uku amma fa zan gwada ka ne ba wanda ya isa ya ba da amsar waɗannan tambayoyi guda uku in ba annabi ba duk wanda ba annabi ba bai isa ba da amsar nan ba to yau zan tabbatar kai annabi ne ko ba annabi ba ne to shi kuma malami ne a cikin yahudawan dama yana da karatu mai ilimi ne babban su ne to shi ka lura ba yahude ku rinka fahimta shi yawanci yana tafiya akan abu da zai probin shi a karan kansa ya gwada wani abu ya tabbatar in ya gwada shi a tunaninsa in ya tabbatar to sai ya yarda amma duk abin da shi bai gwada shi ba ba a gwajinsa ba ne gwajin wani ne to bai zai tabbatar ba bai zai yarda ba haka suke don haka ya zo shi fa ba ruwansa da annabi ya bashi qur'ani ko ya bashi hadisi ko ya bashi wata aya ko ya kaza ko ya ce masa ai Allah ya aiko shi a zan maka tambayoyi ne guda uku ni kuma na san wannan wannan tambaya in ba annabi ba bai isai ba da ansa ba kaga wannan yana nuna ashe a cikin su ma akwai masu karatu masu ilimi warai kuwa ai damun sun sani cewa in ba annabi ba ba wanda ya isa ba da wannan amsa ka duba fa manzon Allah fa bai san za a yi mai wannan tambayar ba ballantana ya je ya muraja a yayi bincike ko ya ce gaya mun su zan je na yi karatu in dawo kawai annabi ya ce bismillah mu kan wannan ai an karfafe mu ai an daɗa mana wani garanti ya ce la ya hunna illa nabi abu na farko ya ce ma'awal ashiratu sa'a akwai alamomin tashin kiyama da yawa amma wanne ne na farko farkon alamar tashin kiyama cewa duniya ta kusa tarewa ashirar alamat na biyu وما أول طعام أهل الجنة menene farkon abincin ɗan aljanna idan ɗan aljanna ya shiga aljanna abu na farko da za a fara taryansa da shi a bashi a ga wannan tambayar ai an tsananta ai an tsananta sannan ya ce wa ma yanzu ulwalad ila abi me yasa ɗa yake kama da ubansa me dalilin da za a samu ɗa ya kama da ubansa ko ya kama da uwarsa me yake faruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama au ila ummihi ko mahaifiyarsa قال أخبرني بهن جبريل آنفا النبي يقول أب أي ai ɗazu ɗazun nan jibrilu ya bani ya bani amsan waɗannan tambayoyin gaba ke ne ban san ma za ka zo ba ɗazu aka bani karatun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ba ku gane abin ba ko tambaya ba aka zo aka yi mai dan hakuri shi ka duba shirin Allah wannan wanda zai nuna maka gaba ɗaya komai a hannun Allah yake malam Allah ya san cewa Yahudu za su zo su yi mai tambaya ta ƙure don haka kuma ya san da me da me za a tambaya don haka sai ya rigaye su ya turo mai jibrilu ya yi masa wannan karatun ya biya masa shi kuma ba a gaya masa cewa ka shirya za a zo a yi maka tambaya ba kurin an gaya masa a matsayin ilimi kawai farkon alamar tashin kiyama farkon kaza farkon kaza farkon kaza kawai jibril ya tafiyarsa annabi ya saki jiki kawai sai ga wani ya taho daga daji ina da tambaya guda uku ba wanda zai tambayi ba wanda zai bada ansa in ba annabi ba annabi ya ce bismillah yana gama manzo Allah ya ce ai yanzu yanzu jibril ma ya zo bani yayi min wannan zancen kaga anan kafin ma ya bashi ansa ya nuna masa shi din fa lalle annabi ne mana ai jibrilu Allah ya turo jibrilu kaga ni annabi ne kenan Allah yanzu Allah ya turo jibrilu ya gaya mu kafin ma ya bada ansa ya nuna masa cewa ai jibrilu Allah ya turo shi zai bashi amsa kar ku manta sun taɓa yin irin wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mushrikan makka lokacin da annabi ya ce ya yi isra'i da mi'raji ya je sama ya karɓo sallah kuma kafin ya je saman ya je baitul maqdis kuma a tarihi ba a san ya taɓa zuwa ba bai san hanya ba ya ce ya je baitul maqdis har ma ya ɗaure dabbarsa a can masallaci ya yi sallah da annabawan allah da suka gabata wanda bai gansu ba to akwai 'yan kasuwa a cikinsu wanda fatake ne su sun san hanya da dabbobi ma suke tafiya tun daga maka har can tsallake ruwa su yi kaza su yi kaza eh kuma sun san annabi bai taba fita ya je gurin ba sai kuma yau ya ce musu ya faje wajen Allah da ya je wajen Allah ma a hanya ma ya tsaya baitul maqdis ma ya ma yi sallah da annabawa kafin nan Allah ya kawo masa buraka da mala'ika jibrilu ya goya shi suka tafi dare ɗaya lokaci ɗaya wannan duk bayan isha'i a masallacin ka'aba Allah ya zo ya ɗauke shi ya turo aka zo aka ɗauke shi a wata riwaya yana gidan umma hani aka ɗauko aka aka zo aka bashi taguwa aka ce hau mu tafi wannan taguwar in ta taku ɗaya iya ƙarshen abin da take gani iya takunta idan baka gane ba yanzu idan da za a buɗe maka hanya daga nan za ka iya hango gidan murtala idan ka zai iya iya da ƙarfin da zai iya hango gidan murtala to ita wannan taguwar ita ma iya inda idan ta yake gani daga kafar ta ɗaya nan za ta dira na biyu ma nan za ta dira na uku ma nan za ta dira wannan ta ana jin tafin mota tafin mota sauri aiko to wannan kun ga wato duk wannan wallahi mai wanda yake Allah ya bashi gobara yana tunani zai nuna ma Allah yana nuna mana akwai wasu abubuwa da za su zo na zamani dama an san da su za su faru yanzu ba muna maganar jirgi ne fi komi gudu ba misali to ga wani abin da aka yi wa annabi akan dabba an yi masa tsarin da ya fi jirgin gudu don ko jirgi bai isa ba ai sai ya dan yunkura a hankali yake miƙewa ya gudu to haka aka tafi to shine suka zo suka ce to ka ce ka je kaga Allah ka je ka karbo sallah a wajen Allah har ka je baitul maqdis ya ce eh sai aka nemo manya-manyan 'yan kasuwa matafiya fatake aka ce ka zo ka mana bayanin hanyar daga nan an fita daga madina ina za a bi za su yi maka tambayoyi aka yi taro aka yi gayya za a kula annabi to shi kuma da buraka ya je ka san me Allah ya masa ya zo ya zauna ga su suna fuskantarsa suna mai tambaya kamar yanzu kuna kallo na kuna tambaya na to sai Allah ya ɗauko masa hoton hanyar gaba ɗaya majigi ka duba tun a wancan lokacin aka aka ƙirƙiri wani abu shi majigi hoton gaba ke ɗaya kawai ga hanyar yana kallon fuskar su fa ba su yake kallo ba ashe hanyar yake kallo sai a ce ina za a je in an je wuri kaza sai a ce ina za a je sai ce in kun tafi akwai wuri kaza in ka je gari kaza sunan garin kaza sai a nuna mai sunan gari sai a ce hanya ta rabu kashe biyu ta dama ita ce zaka miƙe in ka je can ma akwai wani ƙauye zaka yi kaza in ka je can ma suna eh suna eh haka ne eh haka ne yana ta musu bayani Allah ya ɗauko musu hoton abin gabaki ɗaya yana kora musu jawabi to labarin sama fa ba wanda ya taba zuwa sama ballantana a tambaye shi ai yan banza dole suka hakura suka yi shiru amma wallahi yana gama yana gama wannan labarin mutanen nan wallahi ba su yarda da shi ba wallahi ba su yarda ba kaga wannan yake nuna maka taurin kai kenan ba wai subhanallah ba wai ba wai neman gamsuwar ake yi ba to haka suka yi suna nan misalai da yawa wanda suke wa annabi amma yan uwa musulmi wannan abin da zai nuna mana mu gode wa Allah Allah ya ce muke mu mun fada hanya ta kwarai muna fatan Allah ya dauki ranmu akan wannan addinin garanti ne bin annabi garanti ne ba wai lalame ne cikin duhu ba wallahi duk wanda ya bi manzon Allah wallahi shine ya dace a wannan duniya kar ka dauka wai wai lallabawa ake wai Allahu a'lamu ba a sani ba daidai ne ko ba daidai ba in dai ka bi manzon Allah ka hau hanya ta daidai kawai kawai Allah raba ka da kurakurai da yan matsaloli amma bin annabi shine daidai kuma insha Allah duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi Qur'ani ya bi manzon Allah zai samu aljanna wannan babu wani haufi akai insha Allah dan haka yace yanzu yanzu Jibril ya bani labari kuma zan baka ansa sai shi Abdullah bin Salam shi wannan ba yahudin a yanzu ba mai musulunta ba tukunna sai ce kai jibrilu kuma to damun suna da wata takun saka su yahudawa duk inda ba yahudi yake ya tsanin mala'ika jibrilu ka ji wata tsayar kuma suka ce ai jibrilu shine shi ma wannan malamin nasu abdullahi bin salam yace jibrilu kuma sai ce tab ذاك عدو اليهود من الملائكة yace yau ai wannan shine makiyin yahudawa a cikin mala'iku duk mala'iku ba mu da maki irin irin irin jibrilu ka duba kuma yanzu kenan kaga zai fara rugurguje amsar da annabin zai bashi kenan to amma dai duk da makiyi ne ya faɗa din zai ga kuma amsar ta dace ba sa son jibrilu ka san me yasa wai jibrilu ne yake ta saukar da wahayi yake gaya wa annabi ake tona asirin yahudawa laifinsa kenan dan me zai je wajen Allah yana karɓo maganganun da sun saba wa yahudawa eh ko annabi bai san wani abu ba shekara da shekaru abubuwan sun wuce jibrilu sai ya zo ya bankaɗo shi yasa yahudu ba sa son jibrilu kwata-kwata ya ce a wata riwaya ya ce a riwayar imamu ahmad annahu laysa min nabiyin illa lahu malakun ya'tihi bil khairi ko bil khabari babu wani annabi suke gaya wa annabi muhammadu babu wani annabi face fa akwai mala'ikan da yake zuwa masa da alheri ko yake zuwa masa da labari wahayi kenan to wai kai فأخبرنا عن صاحبك كي جاء من وعينا كصاحب وانيني ملائكا ديك يزوى مكا كي سيما ذا الله يتشي جبريل سيسكا تشي كي جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال أدونا أي وانا ملائكة شيني وان ديكي كاو مغانا ياكي يتشي أياكيمو أكشيمو وانا مكيمو نيبا ما سنسا سكا جامو داما كاتشي ميكائيل mala'ikan da yake saukar da itatuwa duk abin da ya shafi tsiro shi Allah ya wakilta da rahama da ruwan sama mika'ilu aikinsa ya jama'a din rahama da Allah ya saukar Allah ya wakilta mala'ika mika'il duk ruwan sama ta hannun mika'il Allah ya bayar duk tsiro da ka sani duk abin da a ƙasa zai tsoro wannan mala'ika mika'il shi ne aka ba shi wannan kaga mutane fa koyi suke da sha'anin Allah yanzu shugaban ƙasa ba yana da ministan ministan ruwa ai ministan resources ministan agri ministan kaza ai in zai sa a yi aiki zai amfani ne da ministan ce shi kuma shine wakilin shi ma yana da wasu daraktoci a abinan ɗinsa wanda za su kawo mai ya raba aiki to shi ma Allah tabaraka wata'ala walillahi al-masalul a'la Allah ake koyi da shi to yana da mala'ikun da duk ya raba musu aiki yanzu kaga shi mala'ika jibrilu ai aikinsa ai kai labari ga annabawa kaga information kenan yake bayarwa shi yake kai wahayi sai kuma azaba in za a yi azaba don yana da ƙarfi ana tura shi shi ma sai suka ce ina ma muda muda ce mana kai sahibin naka mika'ilu ne ai da sai mun fi jin daɗi a riwayar imam ahmad suka gaya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam za ka aduwuna min mala'ika sai annabi ya karanta wannan aya قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله da ya musu duk wanda ya kasance makiyi ne to kaji asalin wannan ayar kenan ta suratul baqara man kana aduwwan li jibrila dalilin da ta sauka kenan wanda yake kiyayya ga jibril suwaye yahudawa kenan to hakika Allah ya saukar da shi jibril a ya turo jibril da alqur'ani nazzalahu ay nazzala alqur'an ala kalbika akan zuciyarka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka fahimta ka rike shine mai saukar da alqurani kuma shine wakilin mu mai kawo maka alqurani yace amma abu na farko zai fara bada ansa na alamomin tashi alkiyama yace fanarun tashirun nasa min al-mashriq ila al-maghrib wata wuta ce Allah ka rufa mana asiri wato alama farko in dai ka ga kiyama tashin kiyama na ƙarshe kenan a karin kalla alama farko idan ka ganta to kai ka gamsu cewa lalle duniya ta kusa haɗawa tana dab wata wuta ce za ta kora mutane wuta ce Allah zai sako ta daga gabar in ka ji labarin wata gobara ta taho daga gabar tana ta cin al'umma tana cinye garuruka to sai ta zo ta baza mutanen duniya ga baki daya to alamar duniya ta kusa tashi ke ta yanzu wai in tambaye ka kai ina za ka je yanzu kaddara ka ji labarin wannan wutar ina za ka duk inda ka je saurinta da iska take tafiya duk inda iska ta kada sai ta bi so mutane za su yi ta gudu ana ta ɗaura ana ta gudu waɗanda ba za su iya gudu ba su halaka ta ƙona dabbobi har ruwa ba ta bari ba har kogi in ta zo kansa sai ya kama da wuta kaga dai ruwa shine za a sa ya kashe wuta ko? to duk abin da ta zo sai ta cinye shi wannan wutar ta duniya kafin kafin aje a gamu da ta lahira shi yasa ko za ka roƙi ma Allah ya baka nisan kwanan ma ka roƙi mai iyaka dan in aka baka wani nisan kwanan aka danna ka wani wurin akwai fa matsala yanzu a baka nisan kwana aje a jarrabe ka a gaban ka dujal zai zo ba ka shiga uku ba kaddara an baka nisan kwana ka daɗe a duniya har lokacin tashin har lokacin zuwan dujal a ƙarshen duniya duk mutanen kirki Allah ɗauke su yake baya barin mutanen kirki manzo Allah ce Allah baya ta da kiyama sai ala ashrarin nas mutanen da suka fi kowa mafiya sharri so duk mutanen kirkin ɗebe su za a yi sai ta tafiya ta tafiya kai kuma dan son zaman duniya ne kana roƙon a baka nisan kwana to in aka zo aka tashe ka lokacin dujal ya za ka yi watakila ka zama cikin almajiransa so akwai lokacin da ina gaya muku wallahi mutuwar ma sai dai ta zama maka alheri inda za ka mutu akan sa'a wannan yana nuna maka cewa wannan duniyar ba gidan zama ba ne kowa sai ya haɗa kayansa ya tafi ɗan lokaci ne kawai yanzu ba mun gama karatu za mu tafi ba ai dai yanzu za mu tashi kowa zai tafi ko to haka ita ma duniyar wallahi akwai lokacin da duk sai mun tashi mun tafi kowa zai tafi yanzu kowa sai ya tafi ko yana so ko baya so mun wannan dole ka tafi ko kana so ko baka so in ma baka fita ba za mu rufe masallaci sai kuma azab misali ne Allahu akbar to wannan wuta za ta zo ta kore mutane min al-mashriq ila al-maghrib kaji amsa daya wa amma awwalu ta'ami ahli janna abu na farko na abincin yan aljanna fa ziyadatu kabidi hutin wato wani hanta ne na kifi wani yanki ne an ce ziyadatu kabid wato wani qit'a ne munfarida a jikin kifi na aljanna wato wani abu ne da yake rataye kai a jikin hantar kifin wani abu ne na musamman Allah ya shi to shi za a ɗauko a ware shi a wadace a yalwace mala'iku su kawo ɗan aljanna su ce ga abin da za ka fara ci wannan a jikin kifi shine abin da ya fi komai muhimmanci ya fi komai daɗi to kaga kifi ma ya samu matsayi kenan abincin 'yan aljanna akwai kifi kuma abu na farko da za su fara ci wani abu ne a jikin hantar kifi Allah ya tsirar da shi to shi za a gyara shi a ba wa 'yan aljanna Allah samuna da rabo amma awwalu ashratu sa'a wake yawa fa ziyadatu kabid hut sai sai kuma na ƙarshe na ƙarshen shine wa idza sabaqa ma'ur rajul ma'ul mar'a naza al walad yaya da yake yin kama da ubansa lokacin da aka zo yin saduwa ta aure tsakanin miji da mace idan maniyin namiji ya rigayi maniyin mace in maniyin namiji ya rigayi maniyin mace zuwa to sai kaga insha Allah ɗan ya yi kama da ubansa wa idan sabaka ma'ul mar'a idan maniyin mace ya rigayi maniyin namiji na za'at insha Allah ta'ala sai ka ga shi ɗan ko ɗiyar ta yi kama da uwarta annabi ya ba shi labari haka Allah ya ƙaddara ya ce sai abdullahi bin salam ya shiru sai ce kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida babu abun bautawa da cancanta sai Allah kuma na yadda kai manzon Allah ne take automatically ya zama musulmi kawai bai yi shawara da kowa ba sai ya ce ya rasulullah amma ina da zance ina da magana ya annabi inna al-yahud qaumun bukt lalle yahudawa wato mutane ne makaryata in an ce al-bukt daga al-buktan ne al-bukt kasirul buktan kenan ko kuma ka ce al-bukt kazzabun mutane ne makaryata suna da ƙarya kuma ba sa son su dawo kan gaskiya wa innahum in ya'lamu bi islami in fa suka fahimci in suka san ni na musulunta ni malamin su ni jagoran su na musulunta qabla an tas'alahum yabhatuni kafin ka tambaye su to wallahi sai sun mun za su mun sharri za su mun ƙarya hakan ku aka yi faja'at al-yahudu Allah sai ya kaddara sai ga Yahuda sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce sai ya boye shi Abdullahi ya boye shi haka a baya kamar aka sa labule aka boye shi ga Yahudawa nan sun zo ba su da labarin ya musulunta sai ya ce da su wai kun san waye Abdullahi a cikin ku ayyu rajulun Abdullah waye Abdullahi a cikin ku ma'ana Abdullahi bin Salam fikum a cikin ku meye matsayinsa a cikinku suka ce kai khairuna wa ibn khairina ai wannan abdullahi ibn salam shine mafi alherinmu kuma ɗan gidan mafi alherinmu shi mafi alherinmu ne babansa ma mafi alherinmu ne gaba ɗaya to wa sayyiduna wa ibn sayyidina shugabanmu ne ɗan gidan shugabanmu ne kuma kawai sai manzo Allah ce da su ara'aytum in aslama abdullahi bin salam ku yahudawa me kuke gani me za ku ce me ra'ayinku in an ce wannan abdullahi bin salam ya musulunta suka ce ya musulunta a'adahu Allah min zalik Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye abdullahi bin salam ya musulunta annabi ya yi dariya suna faɗin wannan kawai sai ya ɗaga labule sai ya fito fa kharaja abdullah sai gashi ya fito kawai sai a gaban su ya miƙe shi ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce to na musulunta ba ƙarya kawai take sai suka canja suka ce a sharruna wa ibn sharrina ai wannan mutumin mafi sharrinmu ne dan gidan mafi sharrinmu ne ya muhammadu to ai shine bot din shine shine shine ma'anar cewa yahudawa makaryata ne yanzu wannan bai ishe ka aya ba ka dogara da waɗannan mutanen banza ka duba take yanzu yanzu ne ba yahudi zai iya canja wani abu yanzu yanzu zai ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai zai canja yanzu misali ɗaya zan gaya muku muna da research da rubutu da suka yi ta yi a da akan namiji ne mun namiji sun ta magana a da a shekaru da can suka ce ai wannan mugun abu ne bai yi ba amma yanzu sun sake sabon rubutu sun sake suka ce ba laifi ba ne namiji ne mu namiji yanci ne ma da cewa suka yi duk wanda aka ga namiji ne yana neman dan uwansa namiji to a tuhumci hankalinsa da tunaninsa yana da tabuwar kwakwalwa haka yake a rubutun yahudawa amma yanzu da yake suna so su su tabbatar da wato namiji ne mu namiji su goyi bayan luwadi sai gashi suna nuna cewa yanci ne kuma kowa yana da dama ya yi morewa rayuwa ne suka halatta wannan namiji ɗin ya nemi namiji shi yasa har aure suke a tsakanin su yanzu ba yahude kenan shi kenan manzo Allah ya ce wan taqasuhu suka yi ta aibanta shi fa hadha alladhi kuntu akhafu ya rasulullah to shine sai ya ce ya manzo Allah to kaga wannan abin da nake jin tsoro kenan kaga da sun gaya maka gaskiya a kaina amma yanzu kaga da na gaya musu gaskiyar lamari na musulunci kaga sun aibanta ni sun faɗi ƙarya a kaina to wannan shine ɗaya daga cikin makirce makirce da illoli na yahudawa guda dubbai miliyoyi annabi ya buga mana misali Allah gyara halin mu Allah samu cika da imani gobe sai mu tashi malan sak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته